الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر sha takwas ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba a manta ba muna cikin kitabu sala babu salatul aidai babin da yake magana akan sallar idi guda biyu sallah karama da babba hadisi mai lamba ta 143 a wata nuskar sannan kuma za mu tashi darasi na 45 darasi na 44 muka tsaya satin da ya wuce za mu tashi darasi na 145 mala yake عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه an karɓo daga jindub ɗan abdullahi albajali Allah ya ƙara masa yadda wannan sahabin ana mai kinaya da abu abdallah jindub bin abdullahi bin sufyan albajali ya yi ruwaya daga annabi alaihi salatu wassalam tunda an ce ma sahabi ne kaga ya jiyo abubuwa daga annabi alaihi salatu wassalam bayan annabi alaihi salatu wassalam ya yi ruwaya daga yan uwansa sahabbai irin su Huzaifa ibn al-Yaman sannan mutane da yawa daga cikin tabi'ai sun yi ruwaya daga gare shi ya karantar bayan wato bayan annabi alaihi salatu wassalam ya bar duniya ya zauna a basara a can iraki kuma ya zauna a kufa ya rasu a shekara ta 64 bayan hijira shine jindid bin abdullahi al-bajali to shine yake cewa kala yake sallan nabi sallallahu alaihi wa sallam yawman nahl manzo tsira da abin Allah tabbata a gare shi yayi sallah a ranar sallah babba shine yawman nahl ranar sallah babba thumma khadaba sannan sai ya huduba thumma dabaha sannan ya yanka wa qala sai ce man dabaha qabla an yusalli an yusalliya duk wanda ya yanka kafin ya sallah falyadbah ukhra makanaha sai kamo wata dabbar ya yanka a maimakonta wa man lam yazbah wanda kuma bai yankan ba fal yazbah bismillah to yanka dabbarsa da sunan Allah madaukakin sarki wannan wato hadisi iya abin da yake kenan ya yanka da sunan Allah kawai bismillah in ya faɗa ko bai karasa komai ba yayi domin an ce fal yazbah bismillah to wannan hadisin ya koyar da mu da abubuwa guda uku ko hudu abu na farko shine ya koyar da mu cewa ana yin italayya ana yin wato duk wanda ya yi layyarsa kafin a yi sallah liman ya yi sallah ya wato ya idar da sallar idi duk abin da ya yanka bai ba zai iya ci ba haramun bane amma kuma ba a karɓe ta a matsayin ibada ba hadisin ya nuna haka sannan hadisin ya nuna sunna annabi alaihi salatu wassalam shine ana yin ba bayan an yi sallah ba kamar sallar juma'a ba sai an yi ba za a yi sallah mun faɗi ɗaya daga cikin dalilan da yasa su banu umayya suke yin wato ba kafin sallah saboda siyasa sannan abu na uku za a ambaci sunan Allah bismillah wallahu akbar Allahumma hadha minka wa laka Allahumma taqabbal minna in baka iya wannan baka ce bismillah yayi kaga wannan baka bukata wai sai an ta nemo mai yanka a wata unguwar domin bismillah aka ce kawai ka faɗa shi sa da aka ɗauka karatun yankan sallah wani abu ne daban da za ka zo sai a tara dabbobi layi guda mutum ɗaya ake jira eh wanda ba wai namiji ba matar gidan ma aka danne za ta iya yankawa a shari'a za ta yanka abinta sai dai kawai ni bana goyon bayan a rika barin mata suna yanka dabbobi saboda kan zuciyar ta in ake su koma yanka maza yawa gwara abin su da wannan nauyi nauyin da suke ji ya fi kwarai kuwa a bar mace ta rika tsoron kadangare ta ji tsoron keke su ya fi in ta daina tsoron wayannan kuma ka aro namiji irin ka ina gaya ba kadangare ya fado a rika ka rika ihu ta ce matsa to wallahi namiji ka auro irin ka saboda haka a shari'a ya halatta amma barin su ni gaskiya ana wa ra'ayin gwara su zauna inda suke wani ya yanka duk da sun yanka ba haramun bane to saboda haka wannan shine kuma ana fitowa ne a yi layya a fili a bayyana ta a musulunci saboda a kuntata wa shedan domin a wannan ranar ba iya mahajjata ce dan yake jin haushi ba har waɗanda suke cikin gari suke layya suna cin tsahanci ce dan baya jin daɗin ranar inda za a tambaye ka wace rana ce ce dan ya fi shiga damuwa to ranar sallah ne ba wata rana da ya fi har ranakun da ake zuwa kaga din na aita jifansa aita jifan shedan da ake faɗa to bai kai ran sallah ba domin hata abin da ya shafi yanka ba ranar da yake daukan kaso mai yawa irin ranar sallar ranar farko isa hadisin na na ga da annabi yace al-fitru yawma yuftiru an-nas wal adha yawma yudhi an-nas cewa sallah karama shine ran da jama'a majority suka yi ko da an samu sabani sallah babba ma haka saboda haka ran da aka yi na farkon nan ko da da sabani in kawuna zaka ga fasantin mutanen da suke sallah a ranar ya fi kowanne yawa shi sa kawai ka bi abin da aka ce ka zauna lafiya ka fi samun daidai to yi sa malamai sun yi sabani akan hukuncin layya wasu suka ce wajibi ne wasu suka ce ba wajibi ba amma su yan mazabar hanabila za ka ga sun ɗauki tsarin cewa wajibi ne me yasa suka ce amma ga mai iko saboda Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar wannan ayar ita ce dalilin su wanhar shine ka soke abin da ka samu na layya amma dai abin da yafi kwari maganar jumhur maganar jumhur suna ganin cewa annabi cewa man kana lahu si'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana duk wanda yake da yalwa yake da iko kuma bai layya ba to kar ya zo inda za mu sallar idi ya zaman sa a gida shine ke cewa kuma akwai ka'idar ma la yakimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib da abin da wajibi baya cika sai da shi to shi ma wajibi ne to wannan shine dalilin amma dai ana kwadaitar da mutane sosai akan layya kuma ba ta buƙatar ba ta buƙatar sai mutum yana da aure layya ba ibadan masu aure ba ce matashi za ga wani yana da hali yana biya kuɗi mai yawa amma wai ba zai layya ba saboda ba mai soyawa wa yake sai ka fito ai ba wanda yake sai ka ci kawai ibadar ake so idan ka yanka karabar an fahimta da kyau ko yawa abin da nake nufi da wannan ka'idar ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun abin da wajibi baya cika sai da shi shi ma wajibi ne shi ne abin da ke faɗa misali yanzu kaga yin tsarki dole ne yanzu kamar da wasu suka ɗauka inda za ka yi sallah inda za ka yi sallah sai ka kama ruwa ka zo ka yi alwala wani za ka tun safe ma har dare bai kama ruwan ba alwalarsa tun ta safe ba dole ba ne yin alwalar haka ne amma daga lokacin da ya zanto yana jin bawali ga ruwa na a rijiya ga shi ga rijiyar na amma ba ruwansa da ruwan amma daga lokacin da ya yi bawali sai kuma sallah ta kama shi asali yin wannan zuwa ya ƙarfi ba wajibi ba ne amma yanzu saboda zai sallah wajibi ne yake yi shi ne ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajibun saboda haka wannan abin da biyu ya janyo mar ya sa wannan na farkon ma ya koma wajibi amma asali ba wajibi ba ne to shi ne abin da suke da hadisi na gaba an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ba an karbo daga jabir da abdullahi Allah ya kara musu yadda قال يتي شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد نا حلرتا نا شيدا نا دي نجد النبي عليه الصلاة والسلام رانا إيدي إيدي جابر فبدأ بالصلاة قبل الخطوة أقبل إيدونا أود النبي يفاري هلا يفاري كافن يهدوا haka ba iya Abdullahi da Umar da yake cewa ya zauna da Annabi alaihi salatu wasalam da sai na abubakar da umar duk ga yadda suke sallah ba wasu sahabban ba sun zo sun ba da shaida akan haka cewa annabi ya fara yin sallah ne kafin hudu ba bila azabin wala iqama sannan ba a kiran sallah ba a iqama ba a kiran sallah ba a iqama shi ka aka gaya ma mutum ya tafi masallacin idi baya tahiyyatul masjid ko amma idan a masallaci za a yi fa sallar asali mun san ba a yi tayyatul masjidi amma idan masallaci za a yi ta to kuma sai an yi domin yanzu annabi ya riga da kala hadikunul masjida yanzu ya shiga masallaci asali sallar idi a musalla ake yi a musalla ake yin ta amma in dai ta kama kamar lokacin da ake ruwan sama in ka duba masallatan irin su duke da sauransu za ga cikin masallaci ake koma ai to a wannan lokacin in ka je kafin liman ya zo ya fara abin da zai yi in kaje ko kuma kafin liman ya zo ya tada sallah ko kuduwa yake in ka shiga inda cikin masallacin ne sai kai tahiyatul masjid to amma abin da aka sani sai da zaka sunnar kiyaye wato sallar idi cewa ba a so masallacin shi ya waita a idi za ga wannan sunnar har yanzu a Madina akwai ta masu zuwa umara da aikin hajji sun sani za su ga har yanzu madina in aka ce za a yi sallar karama ko babba kowa masallaci yake tafiya amma mu nan za ka ga taku kaɗan ne za ka wani masallacin baya ɗaya daga cikin sunna annabi alaihi salatu wasalam kowa a kewaita masallacin ɗaya daga cikin fa'idodin da ake so a samu na idi gaba ɗaya yanzu kace su ake ba a buƙatar a kewaita so ake kuma sannan musalla ake so wajen da ko masallatai idin yanzu da unguwa suke an fahimta da kyau ko idan ma wannan an raina ta ma masallatan idi da ake yi a shekara sau daya ko sau biyu karama da babba to za ga duk sun dawo cikin unguwa ka'ida so ake a tafi fili fetal kuma wajen gari idan gari ya cinye gurin sai a ƙara canjawa a ƙara yin waje aka ake yi amma mu yanzu kana ga yadda abubuwan suka koma Allah ya sauke to shi ne yake cewa sun makama sannan annabi ya miƙe mutawakiyan yana dogare shine mutawakiyan ya dogara ala bilal da sayyidina bilal annabi ya miƙe ya dafa sayyidina bilal shine abin da ake faɗa kaga dafawar shine abin da ake faɗa inda bukata ana so liman ya taho da kwagirin sa wanda zai dogara da shi in kuma mimbarin da aka yi akwai gurin dafawa to ba dole sai ka taho da shi ba in dai da gurin dafawa in ba gurin dafa ana bukatar abin da zaka dogara da shi annabi alaihi salatu wasalam wannan ya nuna kamar ba kwagiri sai ya dafa sayyidina bilal saboda haka shi rike kwagiri yayin yin hudu ba bukata ce yauwa bukata ce kawai wani ya dauke shi wani abu sai ce fa'amara bi taqwallahi ta'ala sai umarni da wato jin kiyaye dokar Allah madaukakin sarki shi ba hausa aka ce a takawa sai ce tsoro amma asali ma'anar takawa shine taka tsantsan da dokokin Allah shine takawa kamar yadda sayyidina Umar ya fassara cewa kamar wanda aka fasawa kwalabe ne ko kayoyi aka ce ya wuce ta gurin ba takalmi wannan tafiyar da zai yi ka ga yana taka tsantsan ya dau kafa ya sa dan yatsa a cin ya ko shine takawa ba wai tsoro ba tsoro ma'anar sa daban a to amma mun saba fassara shi haka takawa shine kike salul awamiri wajjina kunawahi ja'alul wiqayati bainaka wa bain ma'asiyatillah wannan shine takawa hanya wani abu wato katanga tsakanin ka da sabawa Allah shine takawa wa hatta ala da'ati bayan annabi ya ja hankali akan kiyaye dokokin Allah sai ya kwadaitar kuma akan yi wa Allah biyayya wa wa'azan nasa yi wa mutane wa'azi wa zakkarahum ya tunasar da su ثم مضى سنة النبي تي تغبا da tafiya hatta akan nisa'a har sai da yaji sahun mata to masallaci annabi alaihi salatu wasalam maza da mata ne maza na gaba mata na baya to sai da ya gama da sahun gaban na maza ya tsallake su sai ya tafi na mata bilal yana suna tare da bilal yana zuwa gurin tufawa azahunna su ma ya mutu wa'azi wa zakkarahu ne tunatar da domin zuciyar dan adam ba iya ta mata ba kamar batirin wayayi yana buƙatar wa'azi yadda kaga wayar ka na rolling down ka sauka ta hauta sauka haka zuciya take in dai ba a yi ma wa'azi to za ta narke sai ya zamto kawai ta yi shotin down amma idan ana wa'azi za a ana taso ta eh an fahimta da kyau ko kuma kowa da irin zuciyarsa wani za ga tana rike caji da wuri wani kuma ba ta rikewa kullum sai an bawa an fahimta da kyau ko domin wani batirin wato batirin wayar tasa dibo ne saboda haka haka zuciyarsa ba take kalancewa take da wuri sai ana yawan tunatar da to haka zuciya take to annabi alaihi salatu wassalam ya je gurin mata ya mutu wa'azi ya tunatar da su wa kala sai yace ya ma'asharan nisa'a ya ku taron mata da saddaqna lallai ku rika yin sadaka wasu malai suka ce me yasa aka ce mata su sadaka da aka gama wa'azin mazan a koma gurin aka ce sun fi kowa rike abin su saboda sun fi kowa rike abin su wasu kuma suka ce ha an gaya musu ne saboda an san su da sadaukarwa nan da nan an ana so a tara gudunmawa to a yi wa mata wa'azi yanzu za ka ga wasu wato bata ma san lokacin da za ta bayar ba saboda ta kawa amma namiji sai ya duba ku canjin gora zai bayar zai ta haka ita dai yana haka to ya da kanwa da kanwa kanwar yake nema sai ta duba sa haka da gefen ido sai ta duba sai ya duba canjin gora zai bayar amma mace za ta iya bayarwa abin da ta ɗauko musamman in aka zo da wani abin tausayi da ya kiɗa ba kowa shi ko namiji ko ya kuka ba zai bada kuɗin sa ba ka saddaqna to annabi yake ki sadaka ai da ba kowanne ke nufi ba amma dai majority nake nufi yawa majority nake nufi fa inna kunna aksara aksaru hadabi jahannam inda yanzu kafin ta wuce da ne sai da ne wata shari'a shi ba ma wai ba ma na waje ba mijinta yana complain akan tsabar wata ko naira biyar ma'aikaciya ce ta kashe ta ya biya ta a ga ba kowanne ke ni su ma mata ai koyi marowata amma dai ana nufin in dai suna da hali sun fi kyauta sun fi sadaka yawwa da su ne masu kuɗin ku alaji ko da kowa zai gane ƙwarai kuwa ai na ga so kake a yi zancen kasan kasan kwanaki ranka ya daɗe cewa ne cewa ya wai gode wa Allah duk wannan jama'a na ce kai ba ka so in tara masu zan tara in dai wallahi zan linka ma biyu ma kawai dai envelope zai samu a zuzzuba yawa zan tara ko ba za ku taru ba yawa ai biye da wayan nan ba to kawai ka gaya mana in zaka shekarar nan ta yi ya gaya mana ni ba ni za a ba ba zan tattaro wa'inda za a ba ya yi ko Allah za ka dare na ikhlasi shi wato bambancin ikhlasi da takawa shine tasiri ne a wuce to shine wato tsantsanta abu suna da alaka mai karfi amma ya zanto abin nan tsakaninka da Allah kai baka neman yabo ko suka eh shine ikhlasi yabo da suka baya daɗa ka baya rage ka shine ikhlasi haka abu ne mai karfi shi ma eh dan Allah kai amma yabo da suka ba ta daɗa ka ba sa rage ka haka ibn rajab ya kawo a cikin jami'in ulumi wal hikam to saboda haka um annabi alayhi salatu wasalam yace fa inna kunna aktsaru hada bi jahannam domin kun fi yawa ku ne mafiya yawan kiraran jahannama saboda raunin su yanzu yanzu zaka ga an ja su guri wanda wato bai kamata ba to sai annabi alaihi salatu wasallam yace ku rika sadaka domin kun fi yawa ku ne kuma kiraran jahannama fa qamat imra'atun min fidatin nisa sai wata mata ta miƙe daga cikin mafifita mata malamai kamar yadda ibnu daqiqil aid ya ka kawo ma'anonin cewa wasu ana nufin mafifita wanda suka fi fifiko a mata sai ta miƙe su wasu kuma ka ce a'a fidatin nisa ai wasan ake nufi sai wata ta miƙe daga tsakiyar matan ta wace miƙe ce ko kuma sidatin niza wanda ba ta kai kowa ba ma a cikin matan ba kowa ba ce duk an ba da wannan ma'anar kawai sai ta miƙe tafa'ul khaddain hadda sifata kuma tun ta didda tabu tabbara dabbara dabbari wani alama kamar binne a jikin kumatunta shine tafa'ul khaddain mai dabbara dabbara a kumatunta fakalar sai ta ce lima ya rasulallah me yasa muka fi kowa yawa a wuta me dalili kana sai annabi yake li anna kunna tuktirna shaka domin kun fi kowa korafi yawan kai kuka wata ruwayar annabi alaihi salatu wasalam yace law ahsanta ila idahunna dahra thumma ra'at ma takrahu minka da za ka kyautata wa mace tsawon zamani guda shekarar ku arba'in da ita arba'in ran da aka samu sabani yanzu karai arziki ta zo ma ko kuma kai mata wani abu da ya bata mata rai to in ta tashi kai karata gaba ɗaya ba za ta faɗa alkhairin ka ko ɗaya ba za ta ce ma ra'aytu minka khairan qattu baka taba yi ka taba yi mu wannan ba karamin ɗabi'ar mace bace shi za za ka ga idan aka zo yanzu mace idan aka samu sabani da namiji in ta ga dama yanzu ta je faɗar musamman lokacin da ya ɓata mata rai da yawa ta je faɗar laifin sa in ta tashi bayani gaba ɗaya littafin tun daga farko har ƙarshe ba za ta faɗi alkhairin sa ko ɗaya ba nuna ma za ta yi tunda aka yi auren haƙuri take yi ƴaƴan su biyar fa ko shida ko ba fiye da haka sai ka je ba kawai haƙuri take duk wannan lokacin ta ce in yi hakuri ta yi ai faɗe ne ba ta yi to tun da ba ta faɗa kika iya hakuri yanzu ki ɗora ma wanda ya iya hakuri na wannan lokacin za ta gaya ma kawai hakuri ita yanzu ta gaji na? to ai dama mai hikima wanda ya je sulhun aure ai ba ya rusa abu kokari za ka yi wannan abubuwan da kaga ta faɗa to kawai ka bata hakuri domin wallahi in kai ganganci in suka shirya sai sun haɗu sun tsine ma farai kuwa saboda haka kawai ka bata hakuri da abin da za ka ta bata hakuri Allah ya ba ki hakuri ai hakuri ake wani wani wani abokin mu zai wani sulhu saboda haka da aka zo ka rika bayani akwai kannan yana da masu faɗa aji waliyan sananan da ta faɗi laifin gaba ɗaya kowa in ka ji wannan laifin wallahi inda dama sai ka rufe shi da duka saboda haka sai wani kanin mahaifinsa sai ce ashe mutumin banza ne kai kai kaza kaza kaza sai abokin mu da zai kilo sai ce a'a alaji kace ai sai a bari a ji ta bakin sa kace ai ba a shari'a bangare daya ai duk ƙarya zai faɗa ba ka ji me kace da yake duk da haka wallahi da ya bayani gaba kaga wancan ta dau lokaci ta cika bukule amma shi da ya fara bayani gaba ɗaya biyu compound sentence yayi kawai gaba ɗaya sai kowa jikinsa ya sanyi gaba ɗaya kuma bata mutu ba tana gurin ta kusa awa ɗaya tana bayani amma shi a minti biyar da ya faɗi me take yi abin da ta yi masa yace kuma shi sai da ya faɗi alkhairin ta yace amma tana da wani alheri yace duk faɗan da muka yi da safa za ta gaishe ni kuma ba za ta ƙi yin abinci ba amma shi gaba ɗaya gaba ɗaya bata faɗa alkhairin sa ko digo ɗaya ba wallahi bata faɗa ba ko ɗaya to shine gaba ɗaya jikin sa yace to ka gani ko saboda haka wannan shine ɗabi'ar mace idan aka riga aka bata ka bata mata rai to gaskiya ba za ta faɗa alkhairin ka ba kwata kwata ba za ta faɗa ba kaɗan ne waɗanda shi sa wata daga cikin magabata lokacin da suka rabu da mijinta ai ko kawai aka zuwa na tattauna abin da za a yi sai ta ce a ita fa kawai mijinta tsautsayi ne yasa suka rabu amma mutumin kirki ne wanda da wahala ka samu a cikin namiji ko mace ba sai wannan insafin to mace tana da wannan ɗabi'ar me ka taɓa yi mun annabi ya fai gaya ma in ba ta faɗi wannan ba shine abin mamaki in ba ta faɗa ba amma faɗanta dama abu ne mafi sauƙi shi sa aka ce ma ba a yaban mace sai ta tsallake tira ko uku yadda kuke da mace to kar ka yabe ta sai an je wata gaba har yanzu akwai gurin da sai an taɓa ta an kunno ta a wannan gurin kaga ba a samu matsala ba to za ka amma ka zo kana cika baki da saura kai ta addu'a dai Allah ya sa a tsori yawwa to wannan shine to sai yace wannan shine zai janyo mata su yawa a wuta wa takfurna al-ashira sannan annabi yace kuna bucin cewa maza al-ashir yana cikin sunayen miji az-zawj al-ba'ul al-ba'al kai an gane ko ba'ulatuhunna ahqqu bi raddihin fi dhalika in aradu islaha saboda haka annabi yace suna bucin cewa maza qala sai mai ruwaya ya ce faji Allah ya tasaddaqna min uliyihinna nan da nan mata sai suka fara ɗebo kayan adansu suna bayarwa munduwa dan kunni duk waina uban gashi ma ya bada misali yulqina fi sawbi bilal gwadan bilal da ya taho da shi ma yafin bilal ya bude kawai ko jefa kawai ake duk sawun da ya je kafin ya wuce an cika shi kowace da mai sarƙa da mai ɗan kunne da awarwaro suka rika cirowa suna sakawa shine fi tawbi bilal min aqradihin na daga ɗan kunnayensu shine aqrad ɗan kunnaye na gwalfa ba eh gwalagwalai ne ya karka cirowa ana bayarwa wa qawatilihin da zobunan su na gwal shi suka bayar kaga wannan tarihin da suka aje kai ka taba jin sa a wani guri cewa kawai wani masallaci kowa ya rika cire dala yana sa dala ma kowa ya ciro dala ya sa amma mata suna da wannan tarihi gwalagwalai suka cika mayafin sa'id na bilal ne saboda haka suna da alkhairi mai yawa to wannan hadisin ya koyar da mu abubuwa da yawa na farko shine yadda annabi alaihi salatu wasalam ya shi yadda al'ummar sa dangane da abin da ya shafi idi cewa ana fara ne da sallah sannan huduba sannan abu na biyu ita sallar idi ba a mata ikama ba a mata kiran sallah abu na uku ya halatta a kashin gida da jikin mutum ko sanda ko katan ko wani bango dan bukata na hudu shine wato kwadaitar da mutane akan abin da ya shafi takawa dama ai kaga ita hudu ba tana da kira ko rukunanta guda uku ne rukuni na farko a yabi Allah madaukakin sarki na biyu ai wa annabi salati na uku ai wa mutane wa'azi eh inda zaka zo iya wannan kalmomin ka faɗe su a wajen an rasa limami yaki zuwa kawai ba wanda zai zo ka miƙe ka ce ka yabi Allah madaukakin sarki ka ko fati a karanto ko kulu wallahu kai ya salati annabi kace jama'a kowa ya ji tsoron Allah to a tada sallah yayi wannan sune rukunan ka yabi Allah kai wa annabi salati sannan kai wa mutane wa'azi shi ke nan rukunan hudu ba a ba zai yi a ce wata ran liman an rasa ko a ce ko kowa ya tallafe ta an aka ce an yi a wani waje wai limaman duk ba su zo ba aka rasa wanda zai yi aka ce to kowa ya tallata jama'a a ko da hausa ko da turanci zai ka je kai ka gaya wa mutane a ji tsoron Allah shi kenan saboda haka na shida shine karantuwar yi wa masu wa'azi sallah masu sallah kai wa'azi wanda suka zo sallah a tunatar da su Allah sannan ya halatta a keɓanta mata da nasu wa'azin domin musamman an san suna halartar sallah sannan abu na takwas shine shar'antuwar halartar mata gurin sallar idi ko da mace tana al'ada za mu ji ko jinin biki take za ta zo masallaci an ba su wannan dama sannan abu na tara an kwadaitar da su wajen yin sadaka na goma lallai sadaka wato dalili ce kai kankare zunubi kun ga an faɗi cewa za su shiga wuta amma suna wannan sadakar za ta kautar da su daga shiga ne wuta shi sa ba shi yake cewa sadaka maganin masifa hadisi ne akwai masifar da ta fi shiga wuta babu saboda haka in kana sadaka za ta kautar annabi cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku kiyaye wuta ko da tsagin dabino ne lallai sadaka maganin masifa ne gaskiya ne hadisi ne sannan kuma tabbas mata za su fi yawa a wuta kuma dama sun fi mutane yawa ma eh in kana so ka gano sun fi maza yawa in kana so ka gane haka in an taso yin makaranta da karfe karfe daya zuwa biyu ka tsaya a titi ka gani duk da akwai yan bodin za ga mata sun fi yawa sun fi maza yawa sannan mun ji cewa jahannama suna ne daga cikin sunayen wuta sannan abu na sha uku shine lallai ana yin nasiha ga wanda ya cancanci a man nasiha sannan abu na sha hudu ya halatta idan mace ana waje aka yi faɗi wani abu wata gamsu ba ta yi tambaya domin gashi mun ji cewa wata baiwa Allah ta yi tambaya ya rasulallah ba za a ce wani ta yi laifi ba tambayar ta san dai babu fitina ya halatta ya halatta sannan za a yi tambayar a tambayi ahlu da ilimi ma abota ilimi sannan a wannan hadisin wata gaba ashe kulle fuska sa niqabi kenan ashe ba wajibi bane domin gashi an faɗi siffar fuskar wannan baiwa Allah an fahimta da kyau ko suna kawo wannan domin ka za akwai littafi da aka yi ta bugawa tsakanin malaman Saudiya da malam Nasiruddin Al-Albani akan yazo yayi jilbabil mar'atil muslima yayi hijabul mar'atil muslima sannan da karfi zo yi a raddul mufhim a raddul mufhim din nan anan ne aka yi fadan karfi haba malam ai ka karanta jilbab da hijab wala ba karanta komai ban ba karanta a raddul mufhim ba domin anan aka yi fadan karfi wani malami da suke bugawa su harka ce ta malinta shi a tuwaijiri wani babban malami ne tuwaijiri yana goyon bayan cewa sa niqabi wajibi ne shi kuma albani ya ce ba wajibi bane mutahabbi ne inda zai zama wajibi gurin wanda take fitinantar mutane to suna ta buga wannan wannan littafi ba zagi littafi ne kawai kowa zai kawo ayoyi da hadisai da maganganun malamai wannan ba yayi da yazo ya dauki al-raddul mufhim sunan littafin wato raddi rufa bakin mai magana dan daga wannan bai kara magana ba shi to yaji gaba ɗaya hujjojin ya dauko gaba ɗayan su ya buge to daga cikin dalilansa akwai wannan hadisin cewa da wajibi ne da annabi alaihi salatu wasalam a gaban sa aka yi tambaye da ce ke waye ke bude fuskar ko kuma lokacin da aka yi tafiya da ɗaya daga cikin sahabbai a aikin haji fazl lokacin da yake lekowa yana hango ta mata annabi yana tura fuskarsa da sai wa mata a aikin haji da sai wa matan magana ce ke waye sai ki tawo aikin haji babu niqabi a fuskai to malaman Saudiya duk wanda ya san a tsarin su sa niqabi wajibi ne to a ce akwai wannan dalilin ko shakka babu mustahabbi ne haka aka fito amma inda ya zanto akwai fitina kuma wajibi ne to wannan hadisin yana cikin hadisan da suke kawo wajib hulul ulama sun dauki wannan hadisin a kansa amma al'aula tatruhu abin da ya fi shine a kulle fuskar wanda yayi wannan dan Allah akwai lada an fahimta da kyau ko sannan abu na gaba shine a ya halatta a bada sadaka da gwal ba sai tsohuwar naira biyar ba eh a ɗauko gwal ko dala a bayar kamar yadda mutanen Saudiya suke yi ko koriyar babban kuɗi kawai sannan hadisin yana kwaɗaitarwa a bisa gode wa ni'imar Allah sannan abu na gaba shine ake ya halatta mace sai ta sarrafi da dukiyarta domin wayannan da suka bada sadaka duk mazajin su sani ba Imam Malik ne kada yake da dokar cewa mace ba za ta bada dukiyarta ba sai mijinta ya sani inda ya haura wani obatin shi ma ya bada sharadi yace sai ya haura wani obatin misali tana da dubu ɗari to haramun ne ta bada dubu hamsin sai ta gaya mijinta sai suka yi masa rabbi suka ce a wayancan matan da suka bayar wani obatiri ne wata ma iya sarka kenan ta bayar ƙwarai kuwa domin cewa kai haka suka rika cirowa suna bayarwa ai da ma ba zancen miji ko yana nan ba bai san za a yi wannan domin annabi ya tsallake maza ya tafi gurin kuma ba a ce mana an tambayi maza ba to shine aka ce za ta iya tasarrufi da dukiyarta ba tare da sanin mijinta ba sai dai shi ya ba ki jari ya kamata ki gaya mana amma amma ita ce ya ce aiki take ko kuma da dukiyarta ta zo dan bata gaya ba komai sai dai fadin yana ƙara mata kima a gurin sa shine kawai tunda ba dole bane za ta iya yi din ta nemi ja amma abin da ya zama wato na yanzu yanzu ake bukata kamar yadda ya fara a masallacin annabi dan tayi ba laifi sai ba an fahimta da kyau ko mace ta yi alkhairi da dukiyarta ba wajibi bane sai mijinta ya sani Imam Malik ne kadai mai sharadi shi ma sharadin idan ya haura wani obatiri sannan mun ji cewa a lalle ne hudu ba ya zama a tsaye yake ba a zaune ba sannan dalili na gaba shine lallai ya halatta mai wa'azi in ya zo ya dan kaurara a wani gurin saboda wata maslaha domin kun ga annabi ya ce inna kunna aktsaru hadabi jahannam ku dinnan ku ne mafi yawan kiraran jahannama ai kalma ce ne girma to na abin ya sa su zuciyar sai sai sannan wannan hadisin yana nuna irin fiqhun matan sahabbai domin wannan baiwa Allah da ta miƙe ta irin wannan tambayar a kabta illa ya nuna tana da fiqhu in wasu ne shiru za su kawai an ce ku za ku fi yawa a wuta ya kamata ku san meye dalilin don ku kauce mar nan da nan sai tambaya a kai sannan mun ji kwaɗayin sahabbai maza da mata a kafta ku fita da dagami jahannama mun ji wannan mu ji hadisi na gaba suna da yawa fawaid musamman irin sai ibn hajar sun kawo da yawa ma fiye da talatin ko arba'in dai akan fa'idodi na wannan hadisi an ummi adiya an karbo daga ummu adiya nusaybatul ansariya ita ce kira nusayba ummu adiya ummu adiya guda nusayban guda biyu ne akwai nasiba akwai nusayba duk da kowace ana kiranta da nusayba amma nan ta fi shahara da nusayba nusayba bintu ka'ab tana cikin manyan sahabbai ta fita yaƙoƙi yaƙin Uhud da ita akai ta raka annabi alaihi ana cewa ta raka annabi yaƙoƙi har bakwai ta yi ruwaya daga annabi alaihi salatu wassalam ga hadisin ta na me wanke wankan gawa ai gwana ce wajen wankan gawa za mu zo hadisin ta nan gaba wankan gawa yar gida annabi alaihi salatu wassalam ita ce dai wanda annabi ya bada wannan mayafin lokacin da za a yi wa wata yarsa Zainab za a yi mata amsira to ita ce ta kware a harkar wankan gawa ta kware saboda haka ɗaliba kuma sai na Umar ta yi ruwaya daga sai na Umar sannan ƴaƴan Muhammad bin Sirin babban malamin fassarar mafarkin nan Anas da Muhammad duk sun yi ruwaya daga gurin ta ita ma saboda haka ita ma sabbai da yawa sun koyi hadisi a gurin ta domin mun ji mafiya yawancin hadisan wankan gawa wata a gurin ta suka ɗauka to haka ɗalibai a cikin tabi'ai musamman malaman basara da yawa daga cikin su sun koyi karatu a gurinta to ita ce ummu adiya bisaybatul ansariya qalat tati amarna ta'anin nabi sallallahu alaihi wasallam yace tana nufin annabi alaihi salatu wasalam ya umarce mu an nukhrija fil aidain al awatiqa an nukhrija fil aidain al awatiqa ku fitar da al awatiq ku fitar da su a sallah karama da babba al atiq shine mufradin al awatiq kuma jami'i abinda ake kira da al atiq kamar a larabci shine a hausa shine intisya mace ce suba ce ta mace wace mace ce al atiq ita ce wadda take wanda yanzu za ta balaga a firuwa ko kwaila in a hausa an gane ko saboda haka eh wanda ta fara irgen dangi yanzu ita ake kira da al'afi saboda a daidai lokacin yancin da ake nufi akwai aiken da yanzu an daina mata da fita take komai ya fi babu sai gudu ta je ta siyo a taro ta dawo a ba ta shara sai ta je ta kai to tana shiga wannan tana zama atik an yanta ta yanzu an daina tura ta kai shara ta daina zuwa siyo kaza ita kadai su ne al'awati a firuwa ƙananan yara wadda ta fara irgen dangi ko kwaila to wannan ita ce al'awati to hatta su annabi ya ce a fito da zuwa ga sallar idi sannan sai ya ce na biyu wa zawatal khuduri da waɗanda suke zama cikin tabagidi su kuma wannan wanda suka walaga su keɓance su ake a cikin gida ma a cikin gida saboda ba a so su ta yawo a gari har buka ake musu a cikin gida in ka shigo gidan ba za ka ga ba za ka gansu ba shine abin da iyayen mu suke da za ka ga mace na ƙurya tsaka to wannan abun tsari ne na musulunci tsari ne na musulunci yana can kunyar tsaka shi suke kira malaman fiƙi suke kira sabagidi mai ba hausawa da hausa suke kiran su saboda haka can tsaka take a zaune in ka ganta a waje to ba karamin abu ne yasa ta fito ba to annabi yace hatta wayannan su ma a fito da ta ta yau waje ne sabagidin ko saboda sabanta ta ba sabon da kai da zama a gida ba kowa ne ya san ta ba ma wani sa'in za ta fito wani bai san yar gidan ba wane mutum ai ka san da akwai wani hadisi da da ake karantawa hadisi ne cewa wato fita uku ce kawai a gurin mace daga cikin mahaifiyarta zuwa duniya daga nan zuwa gidan miji daga nan kuma zuwa kabari annabi bai taɓa faɗa wannan ba shi sa da ɗan fodiyo ya zo zai wa'azi a ƙasar hausa ya sha wahala lokacin da ya zo fara karantar da mata aka rika zagin ɗan fodiyo cewa ya fito da mata ya ta ilimi za a koya musu suka ce ai fita uku ce kawai ya ce cewa ya faɗa to sai aka koma zagin su dan fodiwa na cewa wannan matan da suke zuwa karatu kawai da na suke sai ya rika gaya wa sa Abdullahi na Gondi su Muhammad Bello yace ku ci gaba da karantar da mutane ku kyale yace an ji din yace ai da shirka gwara zina yace ku kyale su yace shirka za a hana su yace in ma zina ake a ji zina amma a hana su shirka to da haka ba Allah ya taimake su har suka zo shi ne suka yi wannan risalat ta kananan littattafai kanana kananan da sai ya ratsa ya ratsa ko ina amma da haka ƴan maguza suka so su yake su ƴan al'ada aka yi ta bugawa har Allah ya taimake shi ya zo ya yi revolution a sai da ilimin akan asma'u ta kai matakin da ta zama hafshakiyar malama a cikin a cikin a cikin a kasar Hausa biladus Sudan da asma'u za ta zo ana karatu tana bayan labule tana ji wani lokacin aka jawo wani je yana ga in aka ji asma'u ta da ta da kofa to yayi bata wallahi tana bayan labule wani yana ja da an ji ta taba kofa to wancan mai jan bakin yayi bata sai a ce gyara saboda haka kaga da ba a karatu ba a fita a karatu za ta zama abin da ta zama ba za ta zama ba saboda haka su ne zawatul hudur kan shi da bature ya zo sai ya ce a fito mata su fito kawai ai kan kan kan ya hure musu kunne eh musulunci ya yarda a fito amma ai fitowa ta tsari ta musulunci to wa amara al-huyaba sannan aka umarci masu al'ada jam'i ne na al-ha'id mata masu al'ada an yi ata zinnal an yi ata zinnal musallal musulmi su kuma su zo masallacin idi amma su koma baya su nisanci wajen sallar musulmi za su zo masallacin idi har mai al'ada ta fito amma da an zo sallah ta koma baya can baya ta zauna za ku ji dalilin da yasa annabi yace mata ma su fito masu al'ada wa fi lafzin a wani lafazin cewa ya kunna nu umaru an nukhrija yawmal eid a wani lafazin cewa ya an umarce mu an nakhruja haka ne yawmal eid mu fito ranar idi inji inji ummu hadiya annabi ya umarce mu fito ranar idi hatta nukhrij al-bikra min khidriha annabi yace mu rika fito da budurwa daga cikin ɗakin ta cikin darbukarta cikin dan akurkin da take ciki to a fito da ita daga wannan ɗakin da ta saba da wa ta nukhrij al-huyba huyba annabi yace har ma ta al'ada ta fito mace tana al'ada ba sallah za ta yi ba amma ta fito fayukabbirna bi takbirihim to ga dalili annabi yace abin da ake so in an zo kamar barin nan da ake a ranar idi ita ma ta yi liman yana hudu ba mamu suna yi ita ma tana yi wa yad'una bi du'a'ihim sannan aka zo liman yana addu'a kowa yana amin har da ita wa yarjuna barakata zalika al-yawm suna fata da kaunar albarkar wannan yinin domin ranar idi rana ce mai albarka ne yawa domin ranar Allah yake kallon mutane yake duk na yafe mu sai dan sai ya ƙara shirba tsahancinsa a ƙasa saboda ya shiga damuwa ba ranar da yake shiga bakin ciki irin ran sallah domin ranar Allah zai kalli duk ƴan taron idi mutanen da suka fito suna murna ana kai Allah ya yafe mutane fiye da ninkin ƴancin da aka yi wa mutane a cikin kwanakin da suka shuɗe musamman sallah karama to saboda haka wannan shine to shine suna neman albarkar wannan yinin wa duhratahu da karfin yinin to wannan ake bukata ga mata to shine malamai suke cewa kaga an umarce mu mu fito da su an umarce mu fito da su amma su kuma a gurin su fitar ba dole bace kamar misali umarni ne da zaka bawa an ce mu umarci yara ko shi sallah in suna shekara nawa bakwai kawai yake ka kai umarnin in bai ba a shekara bakwai an ce kai ma wani abu kawai kai dai ba umarce shi yayi yawa amma in ya kai goma sai aka kara ma wani umarnin cewa to ai mabulala amma shekara bakwai iya umarni aka baka dama umarnin ne kawai amma shi yayi ta shi yaron yayi dole ne ba dole bane to haka shi ma wannan cewa an ba da umarni a yi amma bai kai sallar idi fa ba dole bane ga wanda ba ta al'ada ba irin wancan na yaro ne iri iri haka malamin su to wannan hadisin zamu ga lalle akwai wajen fil fita zuwa musalla an ce musalla ba masallaci ba abubuwan da yan zamanin nan suke yi malamai matasa da manya ake ta bude masallaci ana yin na idi a kusa san zuciya ne ba Allah ne ya yi ba saboda haka na biyu an so a bayyana ta ira ta addini ta ira ta addini an so a bayyana kisa ni har yanzu ra'ayi na in ban je biyu ke ne sallah ba sai kamar ba idi na je ba ni na ra'ayi kenan har yanzu so kawai na so in tafi biyu ke a wajen gari yake har yanzu ranka da shi an gane ko to saboda haka sai ce ba kusa da ni yafi ba tun na gandu nake zuwa tun na gandu tun na gandu nake zuwa ta saboda haka yanzu da na koma coincidence ne na koma kusa da ta amma ba shi ne dalili ba farai kuwa eh sannan an gaya wa mata masu al'ada su nisanci gurin sallah a koma baya in za a tada sallah sannan an shar'anta musu yin kabarbari da addu'o'i ga matan maza da mata ya halatta ne al'ada lokaci yayi to maza ya halatta ne al'ada ce ta ambatan Allah dan ba hana mata ba sannan ana so a yi ta bayyana kabarbari kamar yadda wasu sai kaga wai wani kunya yake ji a wannan ranar amma zai ji wani abin daban inda ba sa shi ba ya daga murya amma nan da aka ce a daga murya ya ki an ce mana lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana sati ne zuwa za mu tashi sallar kisewar rana da wata kuma muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sigobin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon munta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wannan cewa yayi wai yaushe ne da Allah yaushe ne muktarin sallar asuba yake fita rana na kullowa da rana ta kullu shikenan yayi addu'a karshe walaka bi misl wannan shine muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa kasar mu da jihar mu Allah ka zauna da ita lafiya kuncin rayuwa da ake fama da shi da talauci Allah ka yaye mana akwai iyaye da za su aurar da ƴaƴansu maza da mata muna roƙo Allah ya hore mu Allah ya ƙara rufa musu asiri duniya da lahira waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sako a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ka biya mana buƙatunmu Allahumma amin na fi awqanina wa aslih aimatana wa la ta'murina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabi'a ridaka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم